الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin laraba biyar ga watan ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya daidai da biyar ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wata'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarwai cikin garin zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ibadu waɗanda allah subhanahu wa ta'ala yake so fatanmu da addu'armu Allah ya datar da mu zuwa ga dukkan wani alkhairi da albarka da yake ba bayinsa waɗanda suka taru a ɗaya daga cikin masallatai domin ƙoƙarin fahimtar littafinsa. Ya Allah, don rahamarka da tausayinka muna roƙonka, ka ambaci wannan majalisun namu a fadarka mai daraja ambato na yarda ya Allah. Idan ba a manta ba a majalisun da ya gabata, mun koro bayanai waɗanda suke da alaƙa da siffofin munafukai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da tsaftatuwa da nesantar duk wata siffa da munafukai suke siffantuwa da ita Allah ya haskaka zukatanmu da imani da kusanci gare shi akramaka Allah ajiyar da mu farkon suratul munafiqun kafin mu ci gaba جزاك الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا صدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفعلون يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون
jazakallah khairan malam usman ya fara tabbaka karatunmu na jiya ko na shekaran jiya jiya ko shekaran jiya akan bambanci tsakanin inda zaka tsaya yahsibu yahsabuna kullu sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum ko kuma yahsabuna kullu sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahum Allah Allah ya saka da alkhairi satin zama da gwanaye kenan Allah ba da lada شيخ sarka da alkhairi mun ambaci cewa waɗannan ayoyin sun zayyano ko sun ambato siffofi guda goma daga cikin siffofin munafikai inda sai muka koma suratu tauba inda kuka buƙaci cewa a ambaci wasu daga cikin waɗannan siffofin domin fa'idar ta ƙara faɗi. Mun tsaya a daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya halifuna billahi lakum, liyurdukum Allah wa rasuluhu a haku an yi ruhu in kanin mummini. Mun ambaci sufofi guda nawa a daidai na? 23. Za mu tashi a kan da hudu kenan. Za a tashi da uku? O da biyar, oke da hudu ne aka ambata ko? Ba na su munafukai daga cikin sufofinsu? kullum suna fifita a yaba musu kullum suna fifita yardar mutane akan yardar Allah kullum me za su yi a ce sunansu kadai ake ambato kullum me damuwarsu ita ce kawai su dai a gaba kowa a baya yake amma idan akan aikin alkhairi ne wajen neman yardar Allah ai wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun rige-rige ake yi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa sari'u ila maghfiratin ko min rabbikum to amma su ba haka bane ba dan neman yardar Allah suke rige-rigen ba dan a ce ai shine ya fara shine pioneer shine a gaba shine kaza shine kaza to amma wanda ya san Allah shi kullun neman yardar Allah subhanahu wata'ala yake والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صفة أشرين بيار سي الله يتشي ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم صفة أشرين بيار إتشي ƙoƙarin saba ma umarnin Allah shine man yuhadidillah ay man yuha man yukhalifu awamir Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce ai dama su sai su ce to me yasa ba za a yi hagu ba in an bi hagun mecece matsala ku yi gaddama da su kuna tattaunawa ai in an bi hagun za a je a haɗe a zo a haɗa to tun farko a haɗa a damun mana a tafi to su kullum suna tunanin cewa a ka yi amfani da aikin ɗinka ƙwaƙwalwarka da basiranka ka rika tunanin cewa to in an bi nan me zai faru me yasa ba za a bin ba a'a ala gafarta mala a babun umarnin Allah bi ake yi ka san dalili baka san dalili ba ka fahimta baka fahimta ba Allah ya ce ai dama kuma kullun dama Allah yake cewa ai to kawai ka bi mun fahimta to amma su suna sabawa siffar su ta 25 ce Allah subhanahu wataala sai ambaci ta gaba siffa ta gaba yace yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim sai ya ambaci wani tsoro wanda ya sha bamban da tsoron da muka ambata a baya mun ambaci wanda ya sha bamban da tsoron da ya gabata tsoron da ya gabata na idan aka ce a zo a tafi fagen fama shine su furgice law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhal law law ilayhi wa hum yajma'un to amma wannan tsoron shi kuma tsoron bankado asirin su ne a tsoron a kwance musu abin da suka ƙulƙulla ne a tona musu asiri to suna tsoron wannan waye kuma zai tona musu asiri wanda yake masanin abin da suka aikata ne wa huwa ma'ahum إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم كما يجزى مزوم جاء siffansu mummuna ita ce sun yi mummunan aiki kuma a firgice suke suna tsoron a tona musu asiri. Siffa ta 27 shi ne kulis ta hazibu inna Allah mukhrijun ma tahdarun suna izgilanci. izgilancin ga wane izgilanci ga Allah izgilanci ga manzon rahama sallallahu izgilanci ga qur'ani izgilanci ga addinin Allah izgilanci ga masu addini ko kuma izgilanci ga sunnar manzon rahama sallallahu ko kuma ya kalli wata sha'ira wata ibada daga ibadoji wanda Allah yake so ko wata sunna daga cikin sunnonin manzon rahama sallallahu sai ya aibanta ta ko ya ya rika mata izgilanci sunnan nan misali gemu misali daga wando ne a'a hijabi ne nan ba wajen wasan yaro bane bahan Allah ba wajen wasa bane Allah ya ce ayi manzansa ya ce ayi kaza to duk wanda yayi izgilanci da gangar da ɗaya daga cikin waɗannan sufofin to tare da shi akwai wani nau'i na munafunci kowaye shi ne dalili wal qadillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un shin yanzu ku kun yarda da cewa ku rika izgilanci ku mai da al'amarin da ya shafi Allah da manzansa da addininsa abun wasa saboda haka izgilanci da duk wani abin da ya shafi addini taba darajar addinin Allah ne taba darajar addinin Allah kuma tawaya ce a babin imani tawaya kuma a babin imani alama ce daga cikin alamomin munafunci daidai gwargwadon girman tawayar daidai gwargwadon yadda mutum zai yi nisa da imani daidai nisantar mutum da da'irar imani daidai kuma yadda fushin Allah zai gabai mai shi Allah ya kare siffarsu ta ashirin da nawa da takwas wala in sa'altahu la yaqulunna inna ma kunna naqulu wa nal'ab idan ka ce da su me yasa kuke irin wannan bayan izgilancin da suka yi to kuma masu gaddama ne da jayayya siffarsu ta 28 gaddama da jayayya akan abin da su suke ganin shi ne daidai sai su ta ba da excuse su ta kawo uzurruka a ai raha muke yi ai nishadi muke yi kaga wannan ayar ta riga ta ba da amsa ga wanda zai zo yana wasan kwaikwayo da wani abu na addinin Allah babu uzuri la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nal'ab dama jiya da shekaran jiya sun riga sun faɗi cewa rahane muke da nishadi babu ba a wasa da wannan siffa ta gaba sai Allah ya ce mene لا تعتذروا la ta'tabiru kad kafartum ba'da imanikum inna hu an ta'ifatin ko in yu'fa an ta'ifatin minkum nu'adibu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin sai Allah ya ce al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd siffan su ta 29 ita ce suna supporting each other suna taimaka ma juna suna karfafa ma juna munafikin sabon gari a misali yana karfafa munafikin kaza munafikin kaza yana so akwai wani network tsakaninsu ko da ba su san juna ba ko da a cuta ya gani kawai zai ji ai wannan dan gidansu ne bari ya taya shi aiki ba'dhum min ba'd ba'dhum min ba'd suna karfafa ma juna suna taimakon juna wani da ya sanya tsani lada ya tsallaka ba zai cire ba saboda ya san dan uwan shi zai biyo ta wajen bari ya ban masa shi ma ya zo ya taka sada a tukubar munafici ba'dhum min ba'd siffa ta 29 ya'muruna bil munkari duk inda mummunan aiki yake to su ne masu hura usur ɗinsa da shelansa cewa ayi kaza ayi kaza duk da sun san cewa yin wannan abun abu ne da Allah bai so yin wannan abun yana kawo ma tarbiyyar al'umma barazana almunkar duk mutumin da yake umarni da mummunan aiki ko yake barinsa ya ƙara faɗi bayan yana da damar da zai hana da baki ko da ƙarfin mulki ko da ikonsa duk mutumin da yake ƙarfafa ma ɓanna ta ƙara yaɗuwa bayan Allah ya bashi damar yadda zai yi tare da shi akwai nau'i na munafunci me ya dalili saboda ƙara Allah ya ambata wal mu'minu wal mu- al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar karatun a nan shi ne kowa a cikinmu ya kalli kanshi a gidan shi ko kuma a karan kanshi a gidan shi a anguwansa a ofis ɗinsa a gwamnatinsa a majalisarsa a majalisarsu kai wai kai ɗin da kai da ni me ka fi ba da umarni a yi kawai ita ce shi ne abin nan ah, jarabawa a awa ashirin da hudunka me ka fi ba da umarni idan da za a ba da kaso ɗari kashi nawa ne a cikin umarninka yake daidai da umarnin Allah da abinda Allah da manzansa suke so shikenan idan kashi mafi rinjaye ko gaba ɗaya umarni ne da kyakkyawa da hani akan mummuna shikenan ka ci jarabawa idan ba haka ba to taimakanka adalci sai ka gyara ya'muruna bil munkar wannan a kowane mataki matakin gwamnati matakin ɗaiɗaiku matakin malamai matakin masu sarauta matakin masu kowa idan ƙur'ani ya zo isar da saƙo baya bambanta rawani baya bambanta kujera baya bambanta kowa sai idan akan abin da yake da alaƙa da iko kowa kuma Allah ya ce yayi abin da zai iya daidai gwargwadon ikonsa da damarsa siffarsa ta talatin da ɗaya wayan hauna anil ma'arufi duk inda aikin nagarta aikin alasan barka yake ba sa san shi kuma suna kokarin su taɗiye masu yi ba sa so ai kowa ya tambayi kansa a cikin mu wani aikin alkhairi kaga ya kunno kai za a aikata ka hana wannan hanawar tana nan tana bunka har kabari idan baka tuba ba Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai da ƙasai ne domin a bauta masa domin a yi hani da mummuna a yi umarni da kyakkyawa umarni da kyakkyawa da hani a kan mummuna ɗabi'a ce ta bayan Allah wacce Allah yake so kuma wannan yana daga cikin adalcin da alaihi qamatu samawati wal ard as-samawati wal ard akan shi aka gina sammai da ƙasai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ko kun san jama'a daga cikin abin da yake hana a karɓi addu'ar mutane sakaci da al'amuru bin marufi wannan yanar munkar? Mai da gaske, abubuwa guda biyu jama'a suna hana karɓuwar addu'a. Ga mu kuma muna son addu'o'in masu karɓu, da mun ji wata addu'a mun dinga ɗaga wuya kenan ko yana so ya sarrafo ta ya samu. Abu ne mai kyau, amma akwai abubuwan da a al'ummance ɗaiɗaikunmu suna hana addu'o'inmu su karfi. Duk lokacin da munafunci ya yi katutu a cikin al'umma, wallahi al'azim, addu'ar wannan al'umman tana samun tasgaro wajen a karɓe ta. Duk lokacin da zuciyar bawa shi kaɗai ta cika da munafunci, addu'arsa ba ta cika saurin tashi sama ba. Ya hakika ce wannan jama'a ba shakka ba ba zato ba. daidai gwargwadon tsarkin zuciyarka daidai gwargwadon yadda Allah in ka kira shi zai karba daidai gwargwadon yadda kake amsa kirar kiran Allah daidai gwargwadon yadda zai amsa addu'arka idan ka kira shi haka nan kuma idan banna ta yawa a cikin mutane aikin alfasha yayi yawa mutane suna ganin abu mara kyau su shiru suna ganin abu mai kyau su yin umarni cewa a aikata su ma addu'o'in wannan al'umman ba za su rika karbuwa da sauri ba hadithun huzaifa hadithi ingantacce jama'a manzara masu sana yake cewa la tanhawunna anil la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna anil munkar ko awli aw la yushikanna Allah an yusibakum an yusibakum bi azabin min indihi ko bi iqabin min indihi فتدعونه فلا فتدعونه فلا يستجيب فلا يستجاب لكم من زرع ما سسنا yace wallahi ga nasiha mai tsada ko dai ku shiga taitayinku ku ku rika kulawa da al'amarin yin umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna ko kuma idan ba ku yi ba gab ukubar Allah take da kofofin ku ta durtake ku sannan a irin wannan yanayin ku yi ta roƙon Allah kuna ya Allah ya Allah Allah ba zai saurare ku ba saboda ne saboda sakaci da ganin mummunan aiki na yaduwa a cikin ku ba fa hanawa ya sa Allah gafarta malam a anguwar ku kake a gidan ku ne duk sanda wani abu mara kyau ya bayyana kai magana ka tsawatar har kai shiru idan kai shiru sai ya zama na siffa ce daga cikin siffan banu Isra'ila kanu la yatanahawna an munkarin fa'alahu ɗaya daga cikinsu zai mummunan aiki aikin ashar an jima amma za a ci abinci da shi a yi tafi a tafa a yi shewa a sha shayi tare a yi komai kamar bai yi ba to yin haka kusa ta Allah ne idan hukuma ta tashi ta kowa ba za ta bambanta wanda ya yi da wanda ya shigo ba amma idan kai bayani kai shari'i kai jan hankali to ko da hukuma ta sauko sai Allah ya samar da kai saboda Allah subhanahu wata'ala ba a zalimi ba ne baya zalunci zai tsame wanda ya aiki ya faɗakar ko ya ja hankali a ofis ne kake aiki kaga za a yi wani aiki mara kyau kai bayani kai magana idan kana da hali kuma ku kalli yadda addini ya kasa mana al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar na farko falyughayyirhu bi yadihi kana da ƙarfin iko da ƙarfin mulki ashe idan ina da ofis ina da biro ina da dama ban da uzuri falibayyarhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani mataki na in ba haka ba to kai bayani idan mai biron ya ji shi sai ya gyara idan kai kai bayani mai biro ya ki gyarawa Allah gobe zai tambaye ka kai me yasa baka gyara da ƙarfin biron ka ba Allah ban da biron ba biro wannan ba fa biro mai na fawa na mulki na iko ni wannan biran na wani na rubuta ayoyi ne da hadisai mun fahimta to da ka biro na karfin mulki amma lisan kana da dama kai magana kai malami ne kai mai kaza ne kai alaramma ne kai waye kowa ya bayani daidai gwargwadon abin da zai idan babu damar wannan to rabi kalmi ya kasance kana kyamar abin zuciyarka tana sosuwa kuma kana nan kana faɓan dama duk sanda ta samu sai ka gyara ko da da magana ne amma ya zama da kamar ba a yi ba kai duk ɗaya ne to wannan laifi ne to amma su munafukai wannan siffa ce daga cikin siffofinsu ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf siffa ta 30 da nawa da uku yanzu ko da biyu wa yaqbibuna aydiyahum duk inda aikin alkhairi yake ake bukatan a baza a miƙa su a lokacin suke zama marasa hannu ga hannun iri-iri ga tsaba ga dalar a hannun amma ba za a iya ce da ita ba saboda su a ma'auninsu ta wani abu ne ba wannan ba sun gwammace su kashe kudinsu a kan komai amma ba su yadda su tura investment zuwa lahira wanda za su ci gajiyansa gobe in sun koma ga Allah. Tuffa ta talatin da uku na sullaha sanisiyahu ba sa yawan ambatan Allah da harshe ba sa yawan tuno Allah a zuciya kamar yadda Allah ya ambata a nisa'i وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا daidai gwargwadon yawan munafuncin mutum daidai gwargwadon karancinsa da yawan karancin ambatan Allah tare da shi shi yasa malamai masana cututtukan zuciya da magungunansu suke cewa duk lokacin da mutum ya fahimci cewa a tare da shi akwai wata siffa ta munafunci bayan ya auna kanshi bisa adalci to daga cikin hanyoyin magance wannan matsalar yawan zikiri da yawan ambatan Allah kwarai da gaske yawaita ambatan Allah yana warkar da munafuncin da yake cikin zuciya ibn al-qayyim rahimahullah yana da maganganu masu yawa a wannan babu yana da kyau a koma domin a amfana نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم سألا يتشك الذين من قبلهم قبلكم هم؟
قبلكم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا siffar da aka dunkula ambatanta a nan ita ce shantakewa da duniya da morewa a cikinta alhalak a nan annasib walhau waɗanda suke kafin munafukan nan sun fantama a bayan ƙasa sun manta da Allah sun ci rabonsu a duniya sun shagalci da duniya daga cikin siffar waɗanda suka gaje su su ma ba su saba ma iyayensu na jiya da shekaran jiya ba su ma sun siffanta da siffar su wajen shagaltuwa da duniya so sau da haka daga cikin sufofin munafikai shagaltuwa da duniya da mantawa da lahira shi ko mumini bawan Allah yana mai da duniya ne a matsayin tsanin da zai taka wajen neman yardar Allah da neman lahira shi yasa duk wata ni'ima ta bayan ƙasa da zaka ni'imci da ita duk wata alfarma da rufin asiri da mutum zai samu to ka mai da shi tsanin da zaka taka ka sami yardar Allah a daidai wannan lokacin wannan ni'imar ta zama alkhairi gare ka ke ina fata mun ga Allah daga nan sai ya ambaci muminai da sauransu sai bayan nan aka ambaci ya yi wannan biyu jahilin kufara wal munafiqin ko yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim har aka zo ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن صفان 34 ita ce za su yi alkawari su saba kuma mafi munin alkawari shine alkawarin da mutum yayi tsakanin shi da Allah shine alkawarin da yafi muni لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ويسمنا كتنا wai ba su san cewa Allah yana sanin ko Allah masanin sirrinsu da sararinsu ba ne kuma Allah ma babu sirri a wajensa wa in ta jihar bilkauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى م? سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كين كجي غنم ويدرين أو جاء الله باب وأنا أبو دارين ta wajen koyuwan abu duka rana ce tar komai Allah yake da ko Allah ya ce wai su masu munafunci masu koya abu a cikin zukatansu na munafunci ba san cewa Allah yana sanin ko Allah masanin abin da suke koyewa ba الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات daga cikin sufofinsu sai mu tsaya daga wannan siffar ku yi haƙuri saboda kada siffofin su cinye mana mun ambaci talatin da biyar kenan ko ko sun isa haka amma siffofin sun kai kusan hamsin a suratul tauba Allah ya ce allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat su munafikai jiya an ambaci siffan su wa minhum man yalmizuka fi sadaqat sun annabi mun ambaci siffar to yanzu kuma manyan alladina yalmizuna almutawwi'ina waɗanda suke aibata ma masu ciyar da dukiyoyinsu masu sadaka walladina la yajidun la yajiduna illa juhdahum fayasfaruna minhum wannan ayar yana da kyau ka san dalilin da yasa ta sauka sai ka fahimci sakon da take dauke da shi wata rana manzon Rahama sallallahu alaihi wasallama an zo za a tafi fagen fama sai aka ce to kowa ya kawo gudunmawarsa daga cikin waɗanda suka kawo gudunmawa mai ƙarfi akwai abdurrahman bin auf ya zo wajen manzara masu salama ya ce ya rasulallah ina da dirhami dubu takwas na raba biyu na kawo dirhami dubu hudu na bar ma iyalai na dirhami dubu hudu wani sahabi asim shi ma ya kawo ausuki na dabino kamar misali ka ce buhu ɗari na dabino ya kawo gudunmawa can ana nan to kafin bayan asim da Abdu- abdurrahman sun kawo kaga manyan kuɗi suka kawo sai munafukantar suka ce ka lai wannan sadakar da gani an yi ta ne domin riya an yi ta ne domin ayaba su kuma munafukan su kuma ba su kawo komai ba haka suke ba su kawo komai ba amma sun fi kowa iya critical analysis sun fi kowa fiye zance ana nan sai wani sahabi abu aqil sai ya kawo Allahu akbar duk sanda na tuno da sahabin nan ina jin tsigar jikina na motsa shi kuma sai ya kawo kwano ɗaya da nabi na dade ya ce ya rasulallah na kwana ina jan ruwa domin a biya ni akan kwano biyu na dabino ya rasulallah an biya ni kwano biyu na dabino na aje ma iyalai na da- kwano ɗaya na kawo kwano ɗaya ya rasulallah la haula wala quwwata illa billah. kwana yana jan ruwa yana bar ruwa domin ya samu kwano biyu na dabino da aka biya shi sai ya ba da kwano ɗaya ga musulunci ya bar ma iyalansa kwano ɗaya shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina la yajiduna illa juhdahum waɗanda ba sa da abin da za su ciyar sai ɗan abin da Allah ya ba su to Abu Aqil yana zuwa da kwano ɗaya na dabino sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ka je ka watsa wannan kwanon ɗaya na dabino a inda ake tara kayan sadaka munafikan can kawai sai suka kalla suka ce wannan kuma me Allah zai yi da kwano ɗayan shi munafiki ke ba za ka iya masa ba. wani mai hikima yana cewa zahiktu faƙalu ala tahtashi bakaitu faƙalu ala tautasi basantu faƙalu yura'i biha لا إله إلا الله abassu faƙalu bada ma katab
يا إلهي صمت فقالوا كليل اللسان نطقت فقالوا كثير الكلم بسلت فقالوا لطيش به ولو كان و- و- وما كان مجترئا لو حكم يقولون شذ إذا قلت لا يقولون إذ- يقولون شد إذا قلت لا وإمعة حين وافقته فأيقنت أن أني مهما أريد رضا الناس لا بد من أن أذم akwai hikima a cikin waɗannan baitocin da mai hikima kuma hikimar ta yi daidai da wannan bayanin na alladina yalmizuna almutawwi'in munafikan nan waɗancan sun kawo dukiya mai yawa an ce sun yi riya wannan kuma ya kawo kwano ɗaya na dabino an ce shi kuma wannan ina za a ji da kwanon shi ɗaya na dabino mai hikima ya ce ya kalli rayuwar mutane ne sai yake cewa ina tare da mutane sai na sai na yi dariya da na yi dariya sai suka ce ala tahtashin kai baka da kamun kai ne karka kama kanka mana kawai za ka fi kyalkacewa da dariya sai ce to na ji na ji irin yadda ake ma yaro ce kurum yarge gyara sai can bakaitu sai wani abun kuka ya zo sai suka ce haba alatar ta sun kaɗar ka dariya mana kai kuma ya ce to na ji na ji zan gyara ana nan ana nan basamtu sai murmushi sai aka ce yura'i biha yau murmushin nan riya yake ne don a ce mai yawan murmushi ne abastu zai ce to zan ɗaura fuska sai ya ɗaura fuska ya sha mur sai aka ce shi kenan ba dama kaza ai abin da yake koye ne ya fito fili zuciyar ce babu haske a ciki shi yasa ya burtake fuska to ba dai haka bane to zan yi wani tsari me tsarin yake yanzu ni na daina magana samattu fa qalu kalilul lisan ai shirin nan da kuke ga yana yi bai iya magana bane da har iya magana da ya rika da yana da fasaha da ya rika magana can sai ya ce to bari in dai jarraba in rika magana na tsaftu fa qalu kathirul kalim kai wannan aku ne ya cika surutu san da ya magana ana nan sai wani ya sharara masa mari sai ya ce din kada ai magana hakuri zan yi halumtu wani ya wani ya zage shi wani ya mai yasashiyar magana sai hakuri halumtu sai aka ce sani'ul jaban wannan rago ne in ba din rago ba ya za a ci maka mutunci kuma kai shiru sai ce to ba komai gobe jibi sai wani ya taba shi sai ya tashi ya rama ya auna kwano ɗaya da kwano sai aka ce ina ai wannan akwai wauta bi iya lissafi ba din wane ya mai shine zai rama da yana da hikima da da aka yi masa shiru zai to ai je kuma yayin kunce me yasa ya shiru sai ya ce ana nan sai aka zo lokacin da ake so a ji ra'ayin kowa kowa ya ce na'am na'am eh eh sai ya ce a ni bari in ce la yana cewa la a sai aka ce shazza kaga yanzu ya saba ma dukkan al'umma duk an yi gabashi yayi yamma ya ce to ya zan yi bari in bi yarima a sha kiɗa duk inda mutane suka bi shi ma sai ya bi su sai aka ce ayya Allah sarki bai da ra'ayi bi su zaizai kenan sai ya ce daga nan sai ya ce to ya isa haka sai na taka ma ƙwaƙwalwata da tunanina burki sai ya ce ya isa haka fa'aikantu anniya mahma uri riban nasi labudda min an uzam daga yau sai na fahimci cewa duk yadda na yi kokarin in faranta ma mutane rai in nemi yardarsa in nemi yardarsu to sai wani can a kishin gide ya aibata min ya kushe ni saboda haka ka manta da su ka nemi yardar Allah shi yasa Allah ya ce wallazina la yajiduna illa juhdahum la yaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum azabun alim kun ji siffofi talatin da biyar daga cikin siffofin munafukai Allah ya sa da ni da ku ba mu da siffa ko ɗaya Amin.
waɗanda kuma aka jarrabe mu da siffantuwa da wani daga cikin Allah ka ba mu ikon Amin.
a kubuta daga su da warkar da mu na karamukallah
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha qila lahum hum suwa ne munafikan nan da aka ambata yanzu idan aka ce da su ta'alau ku fuskanto nan ku zo ga wani alkhairi ga wata dama ga spiritual opportunity ya samu yanda za ku nemi gafarar Allah ta wa- ta wace hanya yastaghfir lakum rasulullah ku koma wajen manzon rahma sallallahu shi mai sallallahu alaihi wasallam ku koma wajensa ku nemi cewa kuna tsanantuwa da shi ya nema muku gafarar zunubin da kuka yi in kuka yi haka manzon rahama sallallahu alaihi zai nema muku gafara a wajen Allah idan aka ce da su haka lawwaru usahu sai su kada kansu su daga kafadansu su juya baya wara'aitahum yasuddun sai kaga ƙarshen al'amarinsu sun juya baya sun tafi wahum mustakbirun wahul hal suna siffantuwa da girman kai da nuna isa da nuna cewa su wasu ne ai wanda ake cewa ya nema musu gafara ɗaya ne daga cikinsu a yadda suke tunani kuma su ma suna da wata alfarma da wani matsayi a wajen mutane saboda haka me yasa za a kunyata su a cikin mutane wannan aya ko kuma mu ci gaba mu fassara ta gaba Allah ya ce sawa'un alaihim duk ɗaya ne halin da suke ciki ya riga ya munana astaghfarta lahu ya rasulullah duk da matsayinka a wajen Allah duk da martabarka amma su waɗannan mutanen sun riga sun yafa rigar fushin Allah tare da su saboda haka lan yaghfira Allah lahu har abada Allah ba zai taɓa gafarta musu wato irin waɗannan ayoyin da su da tabbace la ilaha da makamantansu sai kwakwalwarka ta sa ka rika tunanin shi wanda yake ya san da shi ake ya ji ana saukar da wannan ayan a kan shi wace irin masifa ce da ukuwa wacce wanda ya samu kanshi a wannan halin zai shiga ya ji yana ana cewa lan yafi Allah inna Allah la yahdi al-qawmal fasajin Allah baya shiryar da waɗanda suka fasikai ashe munafikai fasikai ne kamar yadda ayatul tauba ta ce innal munafiqina humul fasiqun wannan ayar da ita da waɗannan ayoyin guda biyu da humul ladina yaquluna da yaquluna da irja'na duka sun sauka ne akan wani abu da ya faru a ghazwatul muraisi ko ghazwatu bani al-mustaliq al-muraisi ko abinan nazwatu bane musalik an yi su ne a ko an yi ta ne a wani gari a yanzu da ake kira wadi sitara wadi sitara wani gari ne da yake kan hanyar yake tsakanin maka da madina da jidda yana da nisan kilomita 120 zuwa makka ko jidda in ka baro madina kuma yana kamar ka ce yana gabas da garin maka ko jidda ce to a nan ne aka yi gazwatu banin mustalif ko kuma almuraisiya malamai masu koro bayanai waɗanda suke da alaƙa da dalilin saukan ayoyi sun yi saɓani a kan dalilin saukar da wannan ayar waɗannan ayoyi tare da ittifaki a kan cewa sun sauka ne a kan abdullahi bin ubayi bin salwa da jad bin qais da mut'ib bin qais amma jagora a wannan babin shine abdullahi bin ubayi bin salwa to shin saɓanin yaushe a cikin garin madina ne koko da aka bayan an riga an yi tafiyan a can abin nan almuraisiyar ɗin shi ne abin da malaman ƙwar'ani za mu ji suna ambatan alhazari safari mina annuzul alhazari ayin da suka sauka ana zaune a garin madina ko zaune a garin maka a safari ayoyin da suka sauka a halin tafiya to waɗannan ayoyin suna daga cikin misalan da malaman ulumul qur'an ko ilimin qur'ani suke bayarwa akan ayoyin da suka sauka wani lokaci a halin tafiya ko kuma a gida bisa sabanin malamai waɗanda suka ce a garin madina suka sauka a halin ana zaman gida sun ce bayan dawowa daga yakin uhud abdullahi bin ubay bin salul dama kamar yadda kuka sani manzarar masu salama ya zo madina a daidai lokacin da yana gab da ya tsare kare ga mulkin madina har ma ana cewa yadda wasu suke siffantawa an fara saƙa riguna na bikin ɗora shi a matsayin jagora na madinawa ƙabilun aus wal khazraj da sauransu shi khazraji ne ɗan ƙabilar khazraj kwatsam ana cin wannan halin sai manzon rama su ya bayyana a madina to kaga daga cikin dalilan da yasa ya ƙi bin manzon rama su akwai hasada hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq to bayan manzara masu salama ya bayyana sahabbai mutane an fara bin manzara masu salama an yi imani to bisa munafunci sai ya siffanta da wata ɗabi'a durran juma'a durran da manzara masu salama ya hau mimbari zai yi hudu ba to shi kuma sai ya samu wani waje wani tudu shi ma ya rika cewa ayyuhan nas hadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina adhhurikum arsalahu Allahu ilaikum sai rika cewa manzara masu salama wannan haske ne gare ku Allah ya aiko shi da alkhairi gare ku saboda haka ku karfafe shi ku yi imani bisa munafunci ana nan aka je yakin Uhud da aka je yakin Uhud Abdullahi bin Ubay bin Salul yana daga cikin jagororin da suka kitsa yadda suka kulla yadda aka wabci wani adadi kashi ɗaya bisa uku na waɗanda suke fagen fama suka baro wajen yaƙi domin a ci galaba a kan musulmai da manzara masu rasa. To bayan an dawo Madina kaga an san aikin da yake na munafuntar musulmai. To juma'a ya ta zagayo kawai sai ga mutumin nasu ya dare kan mambari. Tukubarsa ya dare kan abin nan inda yake hawa kuma yana ayyuhan nas hadha rasulullahi baina azhurikum unsuru kaza kaza kaza ga manzon Allah sallallahu alaihi ku taimake shi ku karfafi da awarsa a kaga mutum zai raina mana nan ta body language din su kenan yace haka sai aka fara fisgo shi daga inda yake ana jawo shi ihsa aduwallah kai muke in Allah sauko aka jin aka jawo shi aka fisgo shi to sai ran shi ya ɓaci ya fusata sai ya fito yana tsatsallaka mutane yana tahowa yana tahowa yana wuce yana fitowa har ya fito daga da'irar masallacin manzara masu salama ya fito yana daidai bakin kofa ya fito sai ya haɗu da ɗaya daga cikin sahabbai sai yake cewa me ya faru na ganka wani iri haka sai ya ce والله لكأنما قلت بجرا أن, قم أن قمت أشدد أمره yace ka kalle su fa kai kace na faɗi abin wani kyama na tashi ne fa ina ƙarfafan mutuminsu sai suka tashi suna aiwata min suna kaza kai daga jin maganar ka san akwai munafanci sai yace mutuminsu bai ce rasulullahi ba sai yace sai abokanan shi suka dinga aiwata ni to ashe shi ba abokin shi bane to sai sahabin da ya haɗu da shi sai yake cewa a'a ka koma mana ka je wajen manzon rahama sallallahu ka nemi afuwa ka nemi Allah ya gafarta maka shi ko manzon rahama sallallahu ya zama tsaninka wajen nema maka gafara shine wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah sai yace ina yace wallahi ni ba zan je gaban Muhammad ya sun kwaya nema min gafara daga nan ne munafincin sa ya bayyana sai waɗannan ayoyin suka sauka To kaga alhabari kenan idan ka dauka cewa ana zaman gida ne a Madina ta sauka idan kuma as-safari ne al-Muraisiya a can kilo 120 zuwa Makka shi ko me ya faru ana fagen fama ana fama da kishi sahabbai sun shiga wani hali saboda rashin ruwa to kowa daga cikin sahabbai yana kokarin ya samo ruwa a tara ruwa to akwai rijiyar da ake da ita sai wannan ya je ya jawo ruwa a kawo a zo a raba da sauransu to sai wani sahabi da ake kiransa sinan bin wabar suka shi sinan dinnan dan madina ne ansari ne sai suka yi karan batta da wani sahabi da ake kiransa jahjah al-rifari jahja al-ghifari jahja shi kuma dan maka ne yaro ne mai ma Umar bin al-Khattab hidima to wajen kokarin ibar ruwa sai suka yi ɗan saɓani irin ni na riga ka ni kaza ni kaza sai shaidan ya shigo cikin lamarin shikenan sai aka samu saɓani to sai jahja sai ya fara yalal muhajirin ina ‘yan uwana muhajirai ga ansar yana so ya mun ba daidai ba shi ma sinan bin wabur shi ma sai ya ce ina ‘yan uwana ansar a wannan hadithin a wannan kisan ne manzara masu sana ya ce da ruha fa inna muntina ku bar wannan kowa yana ambatan kabilarsa ko bangaren shi wannan abu ne mai wari abinda Allah bai so a takaice wannan sabani wanda sabani ne tabi'i ba wani mai zafi bane to sai aka je aka kisa ma aka aka isar ma abdullahi bin ubay bin salul ga abin da yake faruwa munafikin da ya faru kawai sai ya ce a garinmu su zo su yi mana juyin mulki abin da ya fara faɗa kenan a wasawa runa ibi lardina yanzu za su yi mana juyin mulki a garinmu yana nufin ansar kenan yana nufin muhajirun kenan waye kuma shugaban muhajirun manzara masu asala to kaga abin da yake birni ne ya fito dama shi yana gab da ya ɗare karagar mulki annabi sallallahu ya bayyana to shi a wajen shi revolution aka yi juyin mulki aka yi masa shi yasa wanda ya maka hasada akan abu har abada ba zai taba dawowa kai kawai ka nemi wani aboki amma mai hasada baya canzawa wahdar hasudaka mastata'ta fa innahu in nimta anhu falaysa anka biraqi amma maki zai iya kirkidewa ya koma masoyi amma mai hasada shi zai rikidewa ya koma masoyi har abada sai bai tsaya nan ba sai ci gaba da bayani sai ya ce ai abin da zai faru waɗannan da suke kewaye da manzan Allah suke kewaye da Muhammadu suna zuwa wajen shi ne din abin da kuke tarawa na sadaka to kowa ya rike abin da yake bayarwa ya daina bayar hatta yan fardu har su tsere su zama muhammadu da shi da mutum uku hudu kawai za su rika zama kaga dai shi abdullahi bin ubay bin salul har yanzu haushin taruwan da ake a wajen manzara masu salama ana ana kafa gwamnati a inda ba wajen shi sannan ya ce kai ba haka ba ma idan muka koma madina la yukri jannal a azumin al'adar mai daraja mai matsayi shi dai matsayin can da ya kusa ya samu yake hangowa sai ya fatattaki wanda yake bai da daraja wulakantacce daga madina in ji shi to idan a nan ne almuraisi waɗannan ayon suka sauka kaga alhabar asafari kenan lokacin da ake halin tafiya wa'iza ƙila lahu idan aka ce da su, waye ya ce da su, nan akwai wata fa'ida mai girma. Fa'idar ita ce, wannan umarnin da aka yi musu mummuna ne ko kyakkyawa? Kyakkyawa ko? To, ashe umarni da kyakkyawan abu, kowa ne zai iya yi, shi ya sa a nan Allah bai faɗi waye ya yi ba, yawo ne, mace, karami ne babba namiji ne ko ma waye qila lahum ashe umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna karkace ban kai ba karkace sai su wani da wani karkace kaza a a kowa ne ya kamace ta'alau kalmar ta'alau asali fa'ida ta biyu a larabci asalinta kalma ce da take bayuwa zuwa ga fuskanto halumma wa akbil amma ta sha bamban da ma'anar halumma wa akbil akwai wani sirri mai zurfi a ƙarƙashin ta'al a ƙarƙashin kalmar ta'al ana iya cewa ta'ala lil mufrad ko ta'ala ko ka ce ta'ala ya lil musanna ta'alaina lil muannath jam ko fa ta'alaina umatti'kunna ko ta'alau qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum ko wani sirri ne kalmar ta'al take dauke da shi ana wannan ita ce za ta zama matashiyar mu idan Allah ya kai mu gobe wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh